الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر وتستر الذنوب والسيئات وبكرمه ترفع الدرجات أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن احتن بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله اتقوا الله فإن تقوى الله أفضل زاد عباد الله إننا نستقبل في هذه الأيام ونعيش كذلك في ظلال أيام هي خير أيام الله تبارك وتعالى وبعد مضي ساعات وأيام قلائل نكون في يوم العيد ويوم العيد من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى فيها تصن كثير, كثير من الأعمال ومن الأعمال التي تصن فيها التكبيرات التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي ونؤكد عليها اليوم كذلك لأن كثيرا من الناس يغفلون عنها ويغفلون عنها ولا يذكرون الله تبارك وتعالى ولا يقومون بهذه التكبيرات ثم كذلك من السنن ذبح الأضاحي يوم النهر وهذه سنة مؤكدة وسنة من سنن إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي سنها لأمته واقتدى به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى ولكل أمة ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه أي إن الله تعالى جعل لكل أمة منسكا وهذا المنسك هو ذبح الأضاحي ويقول الله تبارك وتعالى كذلك ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام التي يذكرها الله تبارك وتعالى ويشير إليها هنا هي الإبل والبقر والغنم والغنم بمعنى الضأن والمعز وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بذلك حدد السنين ذكر أن في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي الضأن ستة أشهر وفي المعز سنة كاملة وهذا الذي اشترطه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأضاحي وفي الأضاحي إحياء لهذه السنة وفيها توسعة على الأهل وفيها كذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى وهذا أعظم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki fiyayyen halitta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka jin tsoron Allah kullum muna faɗi ma'anarsa bin dokokin Allah da kuma nisantar abin da ya hana a aikata abin da ya umarni da niyyar bauta da ƙauna da soyayya ga Ubangiji a kuma nesanci abin da Allah ya hana bisa tsoro da kaucewa azabar Allah da fushin Allah ya bayin Allah har yanzu muna cikin waɗannan kwanaki masu albarka waɗanda su ne mafi girma mafi alherin kwanakin Ubangiji subhanahu wata'ala kamar da muka tattauna a makon da ya gabata waɗannan kwanaki manzanmu sallallahu alaihi wasallama ya sunanta mana nau'o'i daban na ayyukan ibada kuma ya ambaci cewa babu kwanakin da ibada tafi alheri tafi soyuwa ga ubangiji irin waɗannan kwanaki daga cikin waɗannan ayyukan ibada shine yawaita kabbarori kabbarorin nan ba iya ranar idi bane daga shigar wata ake waɗannan kabbarori duk da da yawa daga cikin mutane za mu ga yanzu sun gafala daga waɗannan kabbarori ba ma a yin su bal idan ma mutum yana yi a cikin mutane sai a gan shi kamar wani bako sunnar ita ce a ɗaukaka wannan a raya wannan sunnar ka riƙa yawan kabbarori kana ambatan sunan ubangiji kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana kuma Allah ya gaya mana a cikin alƙur'ani sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun misalta wannan abu babban aiki sun koya mana abu hurairata da abdullahi ibn umar kamar da aka ruwato daga gare su suna yawan faɗin wannan kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mutum ya yawaita wannan ko yana zaune a ofishinsa yake babu aiki da yawa gabansa ko ma yana cikin aiki in ba mai ɗauke masa hankali ba ko kuma yana zaune a kasuwarsa yana zaune a gidansa yana tattaunawa a cikin abin da zai samu ɗan ɗan ranar lokaci to yi waɗannan kabbarori har zuwa waɗannan kwanaki masu zuwa ba shiru ake yi ba daga cikin sunnonin kuma da manzon Allah sallallahu alaihi ya sunnanta mana shine maganar layya layya ibada ce ba kawai harka ce ta a yanka a tinama ba wani yana ɗaukar layyan nan kamar wata dama ce kawai ya fita kunya har za ka ga wani yana damuwa hankalinsa ya tashi idan bai yi layya ba kamar alama ce ta cewa ya samu karaya ta tattalin arziki ko makamancin wannan a'a ka kalle shi a matsayin ibada ibada ce da ake don a samu yardar Allah kame da Allah maɗaukaki ya faɗa zancen shi ne a samu taƙawa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum da jinin wannan abin da kuka yanka da naman abin da kuka yanka da jinin ba za su isa zuwa ga Allah ba amma abin da yake isa zuwa ga Allah shine wannan taqawa da take cikin zukatanku don haka ashe abin ana yin sa ne domin tabbatar da taqawa da tsoron Allah ba don nuna burgewa ba a ce guda nawa ne yanka mutane nawa ne bana haka nan wasu shekaru da muke ciki yan wannan shekaru ba sa samun dama su yi wannan yanka a yanka in Allah ya hore maka da yawa don a samu a yalwata wa mutane a taimaka a baiwa wanda Allah bai ba shi damar yi ba wannan yana daga cikin manyan-manyan ayyuka saboda yana nuna attawasi taimakon juna da haɗin kan juna da son juna wannan kuma yana cikin karantarwar addinin musulunci kada ya zama manufarka ita ce wai ka yanka saboda kada 'ya'yanka su tafi makota kwaɗayi ba don haka ake layya ba ana yin layya ne don sunna ce ta ma'aiki wadda shi ma ya samu daga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ne ya fara wannan sunna wadda allah maɗaukaki ya umarce shi da ita sannan manzon mu sallallahu ya koya mana kuma an faɗi ƙa'idoji na dabbobin da za a yanka kamar da allah ya faɗa min bahimatil an'am in an ce bahimatil an'am su ne dabbobi na gida da raƙuma da shanu da kuma tumaki da awaki su ne kawai waɗanda ake layye da su idan a cikin tumakin ne ko raguna sun fi ko gaba ɗaya ma a layyar yi da rago ya fi kamar da al'imam malik ya tafi zuwa ga haka domin shi ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wasu malamai kuma suna ganin yanka raƙumi shi ya fi saboda yawaita nama amma dai al'imam malik hakanan kuma da yawa daga cikin malamai a har wannan zamanin namu manyan malamai suna ganin yi da rago ya fi falala akan yi da raƙumi ko wato saniya saboda shi ne abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wala Allah kuma wasu malamai suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi da rago ne don nuna matakin cewa kowa zai iya wannan domin shi ne mafi ƙasa mafi ƙarancin da mutum zai iya yi da mai akwai da wanda matsakaici da wanda babu in ya samu dama da ya tafi yin raƙumi saboda tsadarsa da kuɗinsa to yin rago ɗin ya fi masa sauƙi kamar da wasu malamai suka ambata ba a yi da makauniyar dabba ba a yi da mai karyayyen ƙaho ba a yi da wanda wato kunnanta ya tsage ko ya ɗiɗe ba a yi kuma da marar lafiya ko da take busasshiya ƙaiƙasasshiya wadda ba ta da ɓargo duk manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan sannan ya sunnanta in raƙumi ne ya zama ɗan shekara biyar in saniya ce yar shekara biyu in rago ne ko tinkiya wata shida ma ya isa in kuma akuya ce sai ta kammala shekara cikakkiya idan aka yanka ranar idi bayan liman ya gama hudu ba ya yi yankansa to al'umma kowa kuma sai koma gida ya yi nasa yankan in aka yanka ana rabawa uku a ci a sadakar a ajiye sadakarwar ko ka kira shi sadaka ko a babin kyauta don ƙarfafa zumunci domin sadaka akwai wani abu na ƙasƙanci ga wanda za a ba kyauta kuma akwai sadar da zumunci to duk wanda aka samu dama a yi tasadduƙin a yi hadiya duka ya zo a sunnar ma'aiki muhammadu sallallahu alaihi wasallama a wannan abin da ya shafi wato layya ya bawon allah wanda Allah bai ba shi damar yin layya ba la'alla Allah ya kawo maka wannan dama kafin ranar idi in Allah ya sa kuma har ranar idin bai samu ba to ka kwantar da hankalinka ka nutsu dama ce ta ibada baka samu ba Allah zai musanya maka da wata ibadar daban a ci gaba da tsoron Allah a ci gaba da ambatan Allah duk abin da mutum ya rasa na wata ibada to Allah yana musanya masa da wata kada ka damu ba a yin bashi dan ailayya ba a yin bashi dan ailayya idan baka samu dama ba kai haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya kawo wata dama sannan ka yi idan layya ta haɗu da suna an haifa maka jariri to a gabatar da sunan wato kafin layyar in babu sai guda ɗaya to ai sunan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗi kullu mauludin murtahinun bi aqiqatihi ma'ana saboda dan a saman masa karimci da daraja kar ya zama cewa an bar yanka suna an yanka layya in sun haɗu a rana guda kuma ya zama babu damar a haɗa guda biyu to sai a yi suna a ƙyale na yin layya ba dan saboda layyar ba ta da muhimmanci ba amma saboda haduwar abin wani yafi wani abu muhimmanci al'amuran dai dangane da wannan suna da yawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karfafe mu ya tabbatar da mu akan da'a gare shi ya tabbatar da mu akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tsare mu daga dukkan abin tashin hankali Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله من روقنك كتسألكك من زكاتمو الله كتسألكك من زكاتمو الله كتسألكك من زكاتمو Allah ka sanya mana sanka da san manzanka sallallahu alaihi wasallam da san Qur'ani da san sunnar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu daga karkacewa daga tabewa Allah ka bar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali ya Allah muna roƙonka duk wanda ke cikin kunci a cikin mu Allah ka yaye masa kuncinsa ya Allah muna roƙonka duk wanda ke cikin wata damuwa Allah ka yaye masa damuwarsa ya Allah duk wanda ba shi da lafiya a cikin mu Allah ka ba shi lafiya ya Allah ka ba mu imani ya Allah ka tsare mana samarinmu ya Allah ka dawo da samarinmu kan hanya Allah ka nesanta su daga barin sallah Allah ka nesanta su daga barin da'a gare ka Allah ka nesanta su daga duk abin da yake baka so na zinace zinace da sauran abubuwan da ba ka son sa ya Allah ya Allah ka shirya mu ka dawo da mana da su ka shiryar da su ka dawo mana da su mu ma ka shiryar da mu ka dawo da mu kan tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu Allah ka tsare mu daga dukkan abin ƙi da abin damuwa duk mai ƙoƙarin ya dagula mana lamuranmu Allah ka mai da dagulewar lamari a cikin rayuwarsa Allah ka taimaki shugabanninmu akan dukkan abin da yake abin alheri ne Allah ka tsare su daga aikata abin da ba alheri ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin qumu ila salatikum